أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكسون لقد جئناكم بالحق ولكن إن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات ورب الأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هذا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna ladi shidda ga wata na ramadan hijira shekara 442 wanda ya dace da 18 ga watan hudu shekara 2021 a darasi da ya gabata jiya mun tsaya cikin surtu sajada mun tsaya aya goma sha biyar kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha shidda kahin nan na gamu da tambaya biyu da na zo a ta ɗaya iya cewa wata kamar da uwa ce ta wasu kuma a halin tana raye mijinta ya ana ya dai matse hannu kwarai wajen rayuwarta akwai matsala a cikin halin kumci Allah mata cikawa kuma suna da iya kaman guda biyar da ya wadi to kuma daga bayan rasuwarta sai shi uban yaran yake so a bashi wannan yaran su kuma sun diba yadda ƙwalƙwata su mata rayu kuma ya ce a bashi ɗiyan ƙarshe dai sun bashi ɗaya namiji shi mai shan wahala kenan namiji kenan aka bashi aka ba namiji mai ko aka ba shi namijin kuma aka bai ɗaya matan irin wannan gaskiya ko namijin ma kayan abada don abin da ake kullum ana jin masalha yara a wajen shari'a na diba yaran mai ne ne mai zai gyara su ko da uba ne in zaman tuya tsakakin wajen iyalan shi ba zai kula ba da su ko namijin ma ba ba shi kuma abin da ya yi a je gaban alƙali ina ga imani ne ko gaban shari'a aka je da wuya in aka wadai dai yadda rayuwar shi ta wakana kaga a bari su kuma yara masu tashi tashi din hali ba tarbiyya shine hadarin wannan ko da namijin gaskiya in an jin shari'a ya amsawa a mishi tarbiyya daga baya in ya girma shi mai amfani shi insha Allah sai ta biyu maganar mas'alar azumin mace mai shayarwa in wa mini bayani ana ga wani darasin da kayan wannan na mas'alar da ake magana yan uwa lalle kullun abun akwai shi addini dole wannan abun a hade shi a inda ya zo kuma ta dage ga mutum yadda mai ɗaukan wannan magana ko mai ture ta mas'alar mata masu sharuwa ko masu ciki mas'ala ce wadda malamai na mazhaba suka yi tsaye a kanta suka yi bayani a kanta dalla-dalla kowa da irin abin da ya ɗauka wani kan mai cewa ita mai ciki za ta sha azumi kuma mana ta rama azumin daga baya amma wadda take shayarwa za ta ci tarama kuma ta yi kafara wasu ce ko ne ya kafara duk wani ra'ayika na fahimta ce daban-daban wanda yi bayani abin da yake gaman bako wanda mutane suna kaman matsala ce akwai ruwaya kuma tabbatatta ta sahabi ce ibn abdullahi bin abbas abdullahi bin umar wannan sahaban guda biyu ya tabbata ruwaya da gare su cewa sun fatawar cewa idan mace hakika ciki ya hana ta yin azumi da gaske Allah ta hakika ne in ta sha azumi za ta sha azumi ta ciyar da abinci kambacin azumi kuma ba wani muddi ba abinci falakin abinci kambacin azumi haka mai shayarwa to wannan duk da malamai maza ba akan mamayewa da suke kan masalolin kamar albanin mawala ya yi wani bayani don matsalar da ake samu akwai malamai a wannan zamanin mai malamai na suna ma wanda suke ga cewa wai har ma sukan nan kan shafi irin wannan fatawa zahir kai ne ko jahilci ne ba maganar jahilci ba irin wannan fatawa malamai suka raya wannan karnin wanda kowa dole ka daga musu hula irin su albani da muhulla irin su mai aka ce ali alhalabi irin su abu saka wani majan albani irin nan kusa ka zo jafar allah ya kashe gawata mishi da ya gabata hata jafar a cikin malaman hausa ko wannan a cikin wannan fikin suna na abu malik duk wani zalimin kowanne ya tabbatar da wannan fatawa ta abdullahi bin umar abdullahi bin abbas shi albani ce wannan fatawa lalle akwai fatawa daban amma ce wannan fatawa ga masu ciki da masharwa cewa ta ci abinci ta ciyar da su ce babu sahabi zai saba mishi albani ce ce ita ce fatawa mai hujja haka abu malik cikin sa fikin suna haka yi wada amma duk mutum zai ta wajen hirci ne wajen kai ne wajen kai haka na malamin ya ce shi bai daba ga abin da ya kama ko amma ka dangana fatawar da take da alaka da sahabi kuma da manyan malamai na fiqh na hadisi na wannan zamanin sun yi fatawar kuma a ce wanda ya zo yanka ne ba zai yanka bane wallahi wannan matsala ce ta malamai in baka ra'ayi kana ra'ayi na kaza rike amma mutum ka wada ya ce wa zahin kai ne an kawo fatawar ba za ka za a illa kullum bayanin da muke yi shi Allah subhanahu wataala ya san hakika idan zaki ba dan dan ka samu mata su kuma salabe da wannan fatawa kurin daga ciki shi kenan ba ta azumi mata nawa suke azumi da ciki kuma lafiya lau kenan abin iya tsakani ga Allah ya tabbata likita ya gaya mata ko ita ta jaraba ta gaba ta iyawa wannan shi ake magana da wannan darura ba laifi ki sha azumi kuma yaro in ya tabbata yaro ba wata hanya ta rayuwa yaro zai zai zai mana zai zai sha wahala in aka yi azumi babu nono amma akwai mata masu nono su yi azumi su ba nono ba abin da yake in wa balle yan wani kanwa da yawa mata a wannan zamani mun san mata da yawa ma'aikata sukan kai yaron wajen mai reno da bibiron wajen wani nata ta matsa sun sata ta matsa nono a cikin wani kwalba ta matsa nono nata ko a sai madara na tiba yan da ya ga sa'il na tiba ta yara ya a saya a kai yaron gidan reno a can zai wuni iya shan madaran bibiron azumi ake kuma he yanzu da azumi ya zo shi za a shiga taka ba za a yi azumi har mai kanar shiga taka ce eh nan bai kamata ba gaskiya bane ba ke ma kin san baki uzu da wajen Allah tunda ba azumin ma da yaran a wajen mishadin noke ba azumin ma natiba yake sha ba mu nono yake sha ba wuni guda yadda da asalin ta taso ka tarar ta biyar ta zo ta ɗauki yaron ta bashi nono iya rayuwa da madara kenan a gaskiyar magana yaro idan zai rayu da madara ko na abinci daban ba zai ba sha wahala ban aka azumi gaskiya ba shi uzurin aji azumi yake azumi kuma ki ba yaro madara shi kuran wani shi ne magana kan haka na wallah alam amma in ta kama domin yan wa me ne matsa da kullum abin shi haka yan wa da yawa wallahi wannan haka yi mai mu'amala da mata sama tambayoyi na san da dama cikin mata wata barawar haka tana da sabon ciki wata ɗaya wata biyu wata wata shidda ba ta iya azumi ana ja ana ja an ayu a sun ruza yin sabon ciki ya zo a ramadan ya zo so yau ta tattara akwai mai shekara uku hudu na kusa kasawa ta ce samun shekara uku a jere azumin ta dama azumi ba to yau shi za ta za ta ya ta tsari aihuwa za ta rama azumin ya ta ƙara aihuwa haka kuma kala gaskiya in kullum akwai sauki zaka ture shi kullum idan Allah ba al'umma masu sauki zaka zaka ture wannan kun gabar shi inda yake ko kai baka yi baka bar masu yake shi gaskiya magana جاء العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin bayin shi na kwarai masu imani Allah samu alayin su cewa ta tajafa junubun anil madajir haƙarƙarin su suna tashi su bar makwanci nan karin mana kaman karin magana ne na maganar kiyamulle kanu qalil min al mahja'un bil asaru mustaghfirun hada masu imani duk da dadin matala wata ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah subhanahu wataala na kaju ga mala'iku iya gwada mala'iku bawan da ke tashi cikin dare ya bar shunguda mai tabshi ya bar matar shi ya je ya arwalla ya huskanci Allah ya salla ko da rakai Allah zai gwada mala'iku ga wani bawa na ya bar wurin kwance shi mai tabshi ya bar matar shi ya tashi ya zo dan ya zo sallah dan neman kuɗi a wajena da rahamata iya gwada mala'iku ya kaju da kai kiyan sallah a ce dabu salihin hali ne kwarai na mutanen kwarai wanda mai son samun ƙarin imani da nutsuwa da son cimma buri a rayuwar shi ya kula sallar dare ko da kaɗan ne ko da kaɗan ka tabarka tana cikin a ce hali na mutanen kwarai kuma abu ne wanda yake ba bawa damar cimma burin shi ta kula bangare to wannan ya ce masu imani na kwarai ta tajafa junubun ma'anar madaji haƙarƙarinsu yana barin makwanci ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an suna bauta ma ubangiji suna masu tsoron azabar shi suna masu faɗan rahamar shi an ce wani shine halin ibada ta ƙwarai sabanin wata aƙida ta wasu wanda suna kawo wai wanda ya bautata mu Allah don tsoron Allah da tsoron wuta da san aljanna bai bauta mu Allah ba ko wanda ya bauta mu Allah don tsoron wai don iya tsoron wuta ne don shi da bauta mu Allah wanda ya bauta mu Allah don iya Allah kurum ba don faɗan aljanna ba ba tsoron wuta ba shine mai bauta wannan hirta cikin addini ra'ayi ne ba addini bane ba ra'ayi ne eh ta yi kama abin san Allah ne wasu ta su bayan Allah ne masu bautar Allah kurin da Allah iya Allah Allah subhanahu wa ta'ala game labarin annabawa bayan ya jero su yace wa da'unana ragaban wa rahaba wa kanu na khashi'in annabawa kansu akwai ne kasu a daraja kan tsoron Allah ban Allah amma yace suna bautar mu khawfan ragaban wa rahaban suna masu kwade a wajen mu suna masu tsoron mu kuma suna masu kaskantar da kai gare mu annabawa kan suna suna bauta Allah da kwadai da tsoro ita ce ibada ta kwarai ta mutanen kwarai ka bauta mu Allah kana tsoron azabar shi kuma kana kamar rahmar shi shine wanda dole sakanin haka na ra'ayi ne ko girin san addini eh ka bauta mu Allah kana kwadai kana fadan rahama kuma kana tsoron azabar shi wannan shine aka ce huka huki biyu na bawa wanda suke ba bawa dama ibadar Allah huka huke biyu ne an ba mu dai babu dama ba ibada idan tsoro yawa kaga za lalace in kuma kuɗin ya cewa kun rahama ta kai sai ka shiga taka amma kada tsoron azabar bangare daya kuma kana son rahama bangare daya sai baka hukauki biyu a cikin bautar Allah kana mai tsoro kana mai kuɗi to su man Allah da ya su ya musu yabo yad'un yad'una rabbahum khawfan wa tam'an suna bautar ubangijinsu cikin halin tsoro da kuɗi wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin abin da muka ba su suna ciyarwa wannan iya karantar da kai cewa kyauta ko alkhairi abu ne duk mai imani ba ce ba sai wane he wane he masu kudi kada ala kai ma mana kana yi kai ma mai imani ba a ce wani shi kudu a mutane lokacin sarka kun he masu kudi ya kowa bakin kokarin ka bada lamarin addini bai ke ba ta mai kudi shi yake da wargara ba ne kai ma ka tabarka kuma gashi da masallata mun iya cewa mun yi cin sadaka juhudul muqil dan kai mai ka dankin ba da daidai naka don Allah iya gani kenan ana diba annabi kiban labarin Allah subhanahu wataala bawa zai yi sadaka duk girman ta ta haram Allah ba rushe ta amma idan ka ba da daidai da binu daidai da rabin da binu wata ruwa idan ka ba da dabino daya na kwari na halak a wajen Allah na halak Allah zai karɓi wanda binu naka daya ya girmama shi har kai girman dutsen uhud kenan abin ga imanin kare bakin kokarin ka kaka ce kai abarka a kullum in haka ne ana neman ɗari ba da biye ta ka ce ta kama laka mai ɗari ba da ɗari kowa ba da Allah ya gani ne kowa ya gani halin kowa kenan har kai badawa duk mai imani ba wa ɗore iya kyauta ba ba a samun marwaci cikin masu imani an ce ba a gama ruwa da imani ba sa gamuwa eh ruwa ba ba kan ban zaki ruwa ba bin yake ba ba san ba san rowa addinin wa ka ba da bakin kokarinka kina la musu ya musu yabo da bautar Allah cikin tsoro da kwadai kuma daga cikin abin nan ka ba su ma suna badawa sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa jazaa أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون نعم الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يقول ري فلا تعلم نفس babu ran da ta san ma uku fiye lahun irin abin da na ɓoye musu suwa wa'innan bayi na ƙwarai bayan Allah na ƙwarai a shiri na musamman da Allah ya ɓoye musu babu wani rai da ya san irin abin da Allah ya ɓoye musu min ƙurrat a'yun na abin da zai faranta musu rai ruwa cikin sai da bukhari cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah mai girma da buwa yana cewa a'adattu li ibadi salihin ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر yace wa qaro in shi maka wannan aya yace Allah subhanahu wataala ke cewa na tattali na shirya ma bayina na kwarai na musu wata ajiya ta musamman ajiyar da duk wani kunne bai taba ji ba duk jin labarinka na duniya ka ji labarin ko'ina ka ji baka taba jin irin wannan abin ba haka ido bai taba gani ba ka tsaya ka yi ta tuna kayan morewa in tuna kaza in yi kaza in yi kaza duk wani mai tunani mai tunani mai tunani bai taba hango wannan abun ba Allah kaɗai ya san abun he ka je Allah kai mu he kun je kurum duk wani tunani tunani Allah ya boye kurum he da kai shi kurum he ka je sai annabi ce ko kai annabi karanta wannan aya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun rai ba ta san ba ba ran da ta san abin da aka ɓoye musu na horin ciki kuma wannan an ba su jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa kenan sakamakon aikin da suka yi a duniya eh hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ana wa barka da abin da kuka kuka gabatar a rayuwa ta duniya kenan lahira sakamakon duniya ne ake girba a lahira nan kenan jan hankali ne zai tattalin wannan rana daga nan ake ɗaukan wannan samun sakamako daga nan duniya ake ɗauka ka ta ƙare maka ka san me ka shirya ma kanka ka ce daga cikin an ambaci maganar sujada yaban allah godiya ga allah rashin girman kai tashi cikin dare a yi sallah a bauta ta ma Allah cikin halin kwaɗe da tsoro kuma da ba da ɗan abin da Allah ya baka masu irin wannan hali Allah musu wani tattali ya koya wasu wata rahama abin horin cikin da ba wanda kenan kaga hatta da mala'iku ba su sani ba hatta da mala'iku don cewa duk wani mai ji jin mai ji ganin mai gani tunanin mai gani bai taba gani ba bai taba ji ba kullum sai sun je Allah kai mu sama da cikin su Allah ci gaba أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون
الله ce afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawi Allah subhanahu wataala ke cewa shin mutane wanda afaman kana mu'minan wanda yake mai imani ne na kwarai zai zaman to kaman kana fasikan kaman fasiki mutumin banza wani wala ka cewa am hasiba alladhina ishtarahu sayyi'at an naj'alhum kal ladina amanu wa amilu salihat sawa'un mahyan wa matu atasa ma yahkumun alaka shin wai mutane mutanen banza wai suna tsammani za mu daidaita su da masu imani da aiki na kwarai a ce a duniya ko lahira daidai suke duniya lahira alaci wannan a wannan mugun hukunci ne ta ina bai yiwa Allah zai ta mutumin banza da mutumin kwarai ba su ko a duniya yan uwa balla lahira ko a duniya ilan kai wani hange na banza da kace ko kudi ko wata matsayi ka ce diba ka amma haƙiƙanin kyakkyawar rayuwa ko a duniya su yi sa rayuwa cikin nutsuwa tabbas wani alƙawarin allah don da imani na ƙwarai allah ba shi rayuwa kyakkyawar rayuwa da duniya an ce rayuwa ta rahatar ba hutun zuciya eh wanda he mai ita kaɗai yake sananta wanda shi kaɗai yake sananta wani bai ma bayanin ta amma tabbas ba a gama rayuwa ta mai imani na ƙwarai da marar imani ko a duniya hoto ne gun gace gani wallahi ya ce za mu sa masu imani a sa abin da mummuni da fasiki su zo ɗaya alatila su ta wuri ba sa zauwa da biyuwa to tun da mun san ba su zauwa ɗaya a nan sai allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana sakamakon kowane ɓangaren ya ce an mallazi na amanu wa amilu salihat falahum jannatul ma'awa nuzulan bima kanu ya amalun allah ce amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari falahum jannatul ma'awa suna da aljanna mazauna wuri ne ake zuwa ba a zuwa a dawo wuta ake shiga a sha azaba a dawo wata ran hutu eh ita wuta ana hutawa ko shekara duk inda da imani ita wuta ko shekara dubu nawa akai wata ran hutu ita da ita wuta a matsalarta ita shi da matsalarta Allah kiyaye duk da dai an mutu kin da an mutu amma da kaga daga shiga Allah kiyaye mu wuta mutum aka ce mutum ya sai san wuta ba daɗi kurin ka ɗauko wuta gidan ka kurin ka sa hannun kan ka saban daya kuma an ce wannan wuta ta duniya ko ba ta kai gomi ba kan wutar lahira yan wace mace mai hankali kurin ana baka labarin jahannama ba ganta ba wallahi abu ɗaya zai ba ko ba ganta ba dibarana dibarana ko a ce ma ita ce kun jahannama an ƙare jahannama ko a ce rana ce ka ta kakalanta ko zan jaje muke bala'in zaki can take kilo wajen dubu tsakanin abin da tsakanin mu tsakanin da yawa tsakanin da yawa ne wallahi tsakanin milika ne na mutu kilo ruwa amma da mutu gasa mu to a ce kurin da ta kurin ta ishe mu kurin a dauke mu kuma a tsoma mace kuma ka amutu ta ishe kurin muta wannan rana ko ta bala'i to wata kuma muta ba a ga mutar wannan rana wannan zama kan da take Allah kiyaye Allah ya ce waɗanda suka yi imani aiki nagari suna da aljannar zama an an ji ba a dawa nuzulan bima kanu ya'malun suna da masarki na musamman da liyafa ta musamman su ma Allah ce bima kanu ya'malun kaji duka dai sakamakon abin da suka aikata ne duk da yan ana maganar ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku aikin shi bai sa shi aljanna suka ce ya rasulullah ko kai ce ko ni sai Allah ya riyin da rahama shi to ne suka yi wani ayoyi ana ce jaza'an bi ma kanu amalun eh abinda annabi yake magana ai ya ce aikin mu ne kadai zuzurutu bai kai bai ya sa gidan aljanna sai Allah ya gama mu da rahama shi kenan aikin mu kadan auna za a yi aikin mu bai kai bai biya ni'imar Allah da Allah ta aljanna bai kai ba ba a gamawa ma kaso ba ɗaya bace shi yasa amma amma shi Allah rahama ta Allah lalle sai an gama da rahama kuma shi kuma Allah wani ala inna rahmatallahi qaribun muslimin ita kuma rahama ta Allah iya bada ta ga masu kyauta ta aiki kenan lalle aiki ba kadai bai kai bai biya Allah abin farashin aljanna amma dai masu abin da Allah ke so to Allah ke musu rahama sai dulbe su da rahama shi ya sa su gidan aljanna amma ana bada aikin ladan aikin yawan aikin sakamakon irin aiki dai a duniya masu aikin ne Allah ke ba mama ba da wa aiki ba da kadai a karan kanshi bai kai amma masu aikin ake ba dan sun yi abin da Allah ke so sai Allah saka musu da gidan aljanna eh magana kenan wa amal ladina wa amal ladina fasaqu fama'wahum nar kullama aradu يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون نعم وأما الذين فسقوا yanzu mun ji sakamakon amman ladina amanu ko amal saliyat wanda suka yi imani suka yi aiki na gari su kuma butuluha wa amman ladina fasaqu wadanda suka fasa mai fasan fasakanci alfusuq asalin kin biyayya kuta daga doka shine fasiki kuta wanda bai bin abin da aka sa shi dan dan doka dan tawaye ba wadanda suka saba suka kimin doka ta Allah su kuma fa ma'awahumun nar makomarsu gidan wuta ne ba sakamakon wancan su wancan gidan aljanna ne su wannan fama a wahamun na makomarsu gidan wuta ne kuma Allah ke gaya maka wani halin su za su ka neman wuta neman a tsere ba san ba babu damar wuta Allah ce kullama aradu an ya kharuju minha u'idu fiha duk lokacin za su nema a kada a nema a fita a tsere sai a maida su a ce sanar sai ana yaɗe mutum su wuta a yaɗe su a maida su a bige su a maida su kuma nan ma azaba ce wajen bigewar kuma Allah ka cewa kullama aradu an yakhruju minha min gammin uidu fiha saboda bala'in yayi bala'i sai da musu fito in sun ka dauci sai a fada sai a mai da su haka za a ta musu Allah ya ce duk lokacin suna suna muhawala da yawa dan cewa kullama aradu kidan suna muhawala neman zuwa lokaci zuwa lokaci za su neman a wuta an ji sai a mai da su u'idu fiha sai a maida su ciki wa qila lahum zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun za ce ana musu zolaya za ce ku koma ku dandana azabal wuta wadda da kuke cewa ƙarya ce to ga kuna a cikin ta wuta ya Allah ce za ka sa danna su a ce afasirun hada am antum la tubsirun a duniya ma muku aya ku ce asiri na muku amuku dabu dabu amuku ruhaido za ka sa danna a wutar a musu tambaya afasirun hada shi ita ma wannan tsahin ce am antum la tubsirun gobe gure ne eh haka za mu sallah kiyaye Allah ce wala nuzuqannahu wala nuziqannahum من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر بما دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر nan an gaya mana labarin kiyama yadda Allah zai musu ko kaga dauka wai ya kiyama kadai Allah ya ce wala nuziqannahum min al'adab al'adna ka hurai tanan banza tun daga duniya za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa so mun taɓi da musibar iri-iri kamun iri na Allah iri-iri ne imarashin lahiya imanar bala'i tun a duniya Allah ce za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa dunan azabin akabar kahin wannan azaba alaƙa alaƙa labari azaba ta wuta ta ji hannama kahin ita ma akwai wata ƙaramar azaba daga nan duniya Allah ce kuma iya jarrabar bayi da azaba ta duniya kayan wacan babba la'allahum yarji'un dan su gano kuransu su komo daga bata da suke ciki ke ta kanta azaba ta duniya wani rahama ta Allah ga wasu bayan masu yanzu za su masarrafa su gane su gane sai su gano Allah ya musu kamu su koma su nemi gyara da Allah ke ta ma ta duniya ana yin ta ne dan ka halaka daga gafara da kake ciki wa man azlam mimman zukira bi ayati rabbi thumma arada anha Allah ya ce wane ne yayi zalunci mana babu babu zai daidai da shi ko wanda ya yi shi Allah ce babu wanda ya yi zalimci kamar wanda aka ma galgadi shi ne iya ƙololon zalimci ya da ƙasar shi wanda aka ma galgadi da ayoyin ubangiji aka mai kashe sun ma'ara da ana kuma ya kawo da kai kan bar shi ake ba ana mai wazin kai bar shi ba ake ko ya karya ta ko ya kawo tawili ya ture abin da ya gamishi to babu a zalimi irin wani babu wanda ya yi shi ya ce Allah da ke cewa ina nuna mujirmi na muntakimun wannan kuma Allah ce wani alƙawarin Allah ne duk wani mujirmi mutumin banza Allah ce mu na muna ta girma ta izza Allah ce mu game da duk wani mutumin banza muna masu kamu gari shi za mu kama shi gari shi eh kai kai tara bata mare ba shi alƙawarin Allah zai kama shi kuma lokacin da yaso
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون نعم ولقد آتينا موسى الكتاب Allah ke tabbatarwa da cewa mun ba Musa littafi, wani littafi alkitabu sananne cewa a taura, shi littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Musa, littafin da Allah ya rubuta shi da kanshi a taura. wanda littahi ne daga cikin littahi da Allah babu Isra'il tana da Musa salam Allah ya koda annabawa da yawa karkashin at-Taura littahi ce wanda ake doka a tahi da shi sabanin tatsiniyar cewa at-Taura alfadari ko 80 ce ko 40 Fir'auna ma ya san 20 shi ma dan malaba shi ma malami ne kuma shi ma san bangaren cikin at-Taura ruwan tatsini ya ce in ake wawazin turmi da ake yi da fir'auna bai gaba a taura ɗan wa fir'auna bai san ba a taura bai ganta ba duk abin da aka yi na wani gwagwarmayya tsakanin fir'auna da musa ba ba a taura kurin wahayi na ake ba musa kurin ya je munajati a yi da mala'ika a yi kaza a yi kaza da wasu umarni amma babu littafi mai suna a taura duk rayuwar da suka yi musa da fir'auna a masar sam sam kwata kwata bayan halakar da fir'auna ne allah subhanahu wataala ya yi alƙawari ga banu isra'il sun nema a ba su littafi jagora na dokoki daga allah subhanahu wataala shi ma muka ce idan karshe labarin wannan al'ummomi duk taurin kansu sun yi al'umma da yawa ta wannan zamani kaga a wancan zamani duk da matsayin ne banu isra'ila yahudawa ne gasu kaza kaza amma suna neman dokoki na yau da kullun rayuwa daga Allah subhanahu wataala wanda mu a yau ba ma nema Allah ya aiko an ture na Allah kaza a duniya ga taura tana nan injila tana nan zabur kin tana nan qur'ani iya nan dan adam dan butulci da isa da taurin kai diya ture ya mai da suke namu zabi haka ne ma duniya yau duniya ka ce ko ba ku haɗi ba haka ne ba na Allah ko ba haɗi ba haka ne ba a yi wannan bai yi ba na mu zami mu muka san rayuwarmu za mu tsara Nijar ta yi nata Nijeriya nata Faransa nata kowa yadda yake so zai rayu rayuwar shi tsabar rayuwar shi dan na Allah ba bukata haka ne aka yi yan a wancan zamani duk da matsayin su sun san cewa ba wa iya bukatar doka daga Allah wanda kuma wani shi ne gaskiyar magana duk lokacin da mutum ya ce bai bukata na Allah shi kuma lafiya hudu wallahi bai ji samun kyakkyawar rayuwa duk lokacin mutum zai ce yawa gari ba ruwan shi da Allah kurin shi kurin kamar shi kai shi a duniya dole dole dole samu matsala dole samu matsala dole a samu matsala bai wa sama abin da yake so wallahi an yi rayuwa ga sanan dai kurin kayan kuma Allah abin da yake kenan sun nema a ba su littafi daga Allah na dokoki Allah kuma su suka nema Allah musu alƙawari su bari yanzu nan daular fir'auna ta sanin fir'auna akan alƙawari su bari in an hunta su sanin fir'auna sun sami yancin kansu za ba su taura littafi daga Allah shi ne yanzu bayan halakar da fir'auna fir'auna ya sha ruwa ya halaka an gama da daular fir'auna yanzu wannan alƙawarin Allah musu suka nema to ina magana wannan shi ne Musa alaihi salam ya ta wani munajati da Allah ya je wajen kwana 30 zuwa kwana 40 kin dai aka ba shi a taura da kisa ce doguwa ta taura ko kenan a taura Allah ya ba Musa da ita Musa a hannun shi ya ɗauko ta ba wani jiki nawa ba a hannun shi ya zo alluna aka baki alluna ne aka rubuta tare aka baki Allah guda ba shi ya zo habla ba da nasin qur'ani lokacin ma da ya zo alƙar musa alwaha alluna ma a hannun shi musa da ya gane mata mulki suka fadi yadda su sai lokacin da ya taure kenan a taura abu ne a rubuce ba wani takinawa a hannun musa rubuta shi eh to wannan shine a taura kenan Allah ce mun ba Musa littafi shine a taura daga fala takru fi miryatin min liqa'i kakka shakka kan gamuwa da shi ba ta gamuwa da shi sun gama da musa tabbas ruwa bukhari kuma abu ya inganta nan sallallahu alaihi wasallam sura ko kisa ta isra'i da miraji annan sallallahu alaihi wasallam da isra'i da miraji tahiyya da yi daga makka baitul maqdis mai suna isra'i subhanallahi da asabi abdi ko da lalle ko kuma musa arab musa kasa ko alzibra kan haula kenan wannan tahiyya da Allah yi Allah ki girma kanshi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi baraka hawla Allah tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi dare da bawon shi cikin wani yanki na dare daga masjid al-haram makka zuwa masjid al-aqsa a dare daya kun ba dai ba dai gaba dai ba laylan wani yanki na dare Allah ya dauki bawon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa masjid al-aqsa ba na ka tsaya ba kuma daga nan wannan ita ake ce isra'il daga makka zuwa masir al'akasa daga masir al'akasa kuma aka yi sama da shi shi ya ce mai iraji sama sai shi aka yi mai iraji kuma da shi to wannan tahiyya dogon bulaguro a nan sada sami ya yi shi iya makka a wannan tahiyya dai a sama ta ɗaya biyu uku na labari dai asali ma annabi da ya je aka ba shi salloli guda biyar sai sanar da kowa santa wanda da ya dawo a wajen musa da ya dawo wajen musa ne wajen musa da ya musa ce bai kai ya kama kai ce an ban sallah hamsin a wuni da kwana ga alumata sallah hamsin ce a sallah hamsin a matakatarar kwana da wuni musa ce mashi kai muhammad ina gama gaskiyar magana ni na rayu da wani musulai na san halin mutane wannan sallar hamsin ta yawa ka koma ka nema a rage maka ga mu aka ta musamman aka tattauna manzo Allah ya koma yace ya rabu a rage aka ce a rage maka biyar sun koma 45 an rage goma ko aka rage kai da ana rage ana ragewa har ta komo biyar Musa ya ce Muhammad ka koma Musa ya ce gaskiya Musa bane ka koma ina ina kuma ya mun yayi abin na ce da yawa abin kuma na har ta ko biyar da ka sa kuma biyar Musa gaskiya ce wala kowa ba eh Allah ka bi ya ce to Muhammad wannan biyar din suna kamar 50 biyar kin da aka ba maka suna kan mutum mutum hamsin ke shi da kadai ka kenan a wannan bulaguro ne a nan sai cikin dare a nan duk zaman da ya a maka shekara kusan goma babu sallah guda biyar bayan shekara goma in waka isra'i aka isra'i da daji bayan shekara goma da manzanci ana ugur maiya babu sallah guda biyar idan akwai nafidoyin sallah ana nafidoyin salloli sallah guda biyar babu ita shi ne idan aka ɗauki aka sama da shi a wani dogon bulaguran to nan fitina tashin hankali in wako da shawa su ba maganar maka sabar su ba sama sama waye an ga Allah duba shi ba sai suka yake da abin da suke gani a gaban su ga Muhammad dama ana rigima da shi a garin Makka yace shi Adamu Allah ne ana tarbiya ba da bakar yace yau ku zo ku ji sabuwa kuma wai yace a daren jiya a dare daya wai ya je Baitul Maqdis ya je ya dawo ya kwana a gidan shi a Makka guji ba wa daya wani abu ne suka ake wa a gaskiya ne abin da shi ka sai dama a nan akwai masu musulmi ne masarar imani za su kai da suka yi ake da hankalinsu suka ga za a yi ya za a yi a dare daya a shirin kilo dubu nawa a dawo abin da ake wata guda wata biyu zuwa zawa a ce a dare daya kashi ka dawo ka mamman abin da ka je kurin dai suka ce sun bari wallahi wasu suka ce sun bari a wannan hali aka ta yawo cikin yakubai kun shiga kun shiga abin da ke mamman kun shiga gaskiya abin da shi gaskiya sai masu imani gol ai shi aka ce abu ka siddiq abu ka siddiq ai shi ne aka suka suke shi a wurin ka kaji sabuwa ko me aka kaji mutum naka wai ya ce wai a daren jiya ya je baitul maqdis wai ya je ya dawo a daren jiya ya ce ya ga muku su dan da ga muku la ya je in dai kan kuce ya je kur abu ka shin ta siddiq na abu ka siddiq na in wannan abun ya zama shubha ga masu rauni imani kuma suka masu karanta shi ma kullum ake ta kullum mutum in ana magana Allah ko annabi ya ce kaza kaka ake da kulluwa ka hitar da abin da kun zaka nema abin ya tabbata in ya tabbata ko da lokacin da gane ba kun sami na watsa ina bai na gane ba bai na gane ba in ji an hankali hankali na ne da na kasa hankalin mu anan daban-daban ne hankalin mu anan hankalin mu anan daban-daban ne ba ma wani anan ma hankalin mu ko hankali shi ba kuma duk wanda haka wanda san jarrabawa ko Allah ko amma ana jarrabawa sai ku je kalas a ba ku wani wani abu a tabulu abu tabulu ko mu tambaya kai ko ne san dis wani ban wani a cikin wani daga da hawa hawa kun shigo a shiga ga firme ga ga wannan bai mu gaba ɗaya ma kuma ko da kullu ko da kulluwa ko a samu wani ya ci gaba ɗaya ma ka samu wani to wannan ai abu ne nan da kullu ko to kulluwa ko wata shi daban kenan gage kulluwa ka abu da wanda kace baka da baka ya ce abu da gaskiya ne amma kai ka samuwa abin haka ne sai baka da sai baka da sai ka samuwa kuma da sai ya samu dai ka samuwa ta ce da ma samu shi kai ba haka bane ba na kurin in aka ce kaza ta fata kurin kare ma Allah ya ce annabi ya ce kurin samina wa kai ba yana gane ba kaga su a wancan zamanin aiki da kulluwar su baiwa a cikin dare a ji tafiya wata biyu a dawo dare daya suka ce ƙarya ce suka wuce suka taimuta kuma da a ce su taso iyayewa an kare sai ka ce yanzu abin ɗan adam na duniya ɗan adam ne na'ura wurin shiga an je a daidai an dawo awa da kan kasar awa da ya ja dawo dan adam ya yi abin hawa mai gudu sai ya je kudu suke dawo a dare daya wannan wanda wannan fargani usama ya bada cikin tarihi shi yake baban shi da hali ta baban shi a cikin wuni da yake sallah a kudu sai ya maka ya madina irin wayan tun yi gare shi kudu sai a wuni da yake so ko ya sallah wuri uku yayi a kudu zai ce ya zo madina ya zo a maka yayi a maka to in wannan wannan jirgin hawa ne mana jigila ina ga jirgin yaki dan adam yayi abin da ke kamar iska kashe ko ga dawo to ga su sun sa ga baiwa su kawurce mu Allah suka tayi wuta a banza na kaka ajira kwallo ka aka Allah ya ce kun kai da kun ko ba gane ba eh wani neman gane da ko ba gane ba ko abin haka yake kun ba sai ka gane ba abin da zama to haka ne duk da abin suka ji sun dawo an zo an kirawo shi da hakuri cikin mutane mamar zo aka tara mutane dawo da hakuri shi zo to su a garin akwai wanda sun san wadda idan sun je sun rayuwa cikin ta sun gani take ciki shi bije ba shi bai je ba sannan ta koya yaro ma yana yaro ya kama hanya an yi nisa shi abu talib ya da sha biyu shekara goma sha biyu an je wani wuri akan cikin hanya an kusa zuwa iyaka ta sham sai akwai wani malama ta rahibi wani mai bautar allah a wani bisu hutawa kullum suka ga ya kaɗo duk zama suke wurin hutawa ne wurin iskan ne kullum ne suka ya kaɗo ya kaɗo ya kaɗo ya ceto cikin su ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai zo wajen shi ya ce wannan ina wakilin shi aka ce gashi ita wannan kome kake kakka yadda kakka yadda kace sham da shi dan shan malamai ne alaka tabu sun karanci annabin ƙarshen zamani na'am yace domin in suka gano cikin koki wannan yaron wannan yaron duk alamu duk alamu annabin ƙarshen wannan yaron ya da shi ya dan shabi yace abu abu dalil yace yaro ran kula kuma da shi abu dalil bai kuma gidan shi bije da shi ba kiran bije bije kursu bije bije kursu ba bije kursu ba amma su sun je ya kirawo shi zo ka ce ka je kudus to kowa na wuce ta ga na wuce na wuce a gabas yawan wallah har yanzu wani gama na kowa na wuce wallah ina ina tsanin tawa hanzu ina tsanin tawa kowa na wuce anan to kan gama anan shekarar mu 20 anan ko shekarar mu waje 20 anan amma wani gama ta gano ta daidai nan da sai wallahi 20 anan gare mu har da wani abu da buɗe mu sai ta katarmin da zinaf ko yanzu na jika 20 abin to yanzu ci aka yi yanzu ga musu in kai ce guda mu ta gano ce to hikimar Allah da ya kare da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ruwa ta inganta ita suna mun tambayar kun sai aka dago mun daki na kashi kashi a gaban annabi kun ta hika daki a gaban annabi daga nishi ta gano ce yace kaza ce gabas ta gano ce ga musu ko dalla dalla a gaban shi shi shi shi ya gani amma duk da ta suka kaya wani mutum wani matsa shi ne bari subhanallah la ba su imani ba su kaga da inda da muna neman gaskiya ce da aka wata gani su kuna rabon rabo ne shi ta shirya kuna rabo cikin eh Allah tabbatar maka imani kenan shine na Allah subhanahu wataala ce wala qad atayna musa alkitaba mun ba musa littahi mana at-taura fala takun fi miryatin min liqa'i kaka shakkar gamo da kai da shi shi ne Musa gamo shi kin ne Musa da gamo da shi waja'alnahu hudan li bani isra'il ko mun sanya Musa shine jagora ko wanda tayi jagora ne ga bani isra'il eh waja'alna minhum a'immatan yahdun bi amrina mun sanya daga cikin bani isra'il mun sanya wasu jagorori da a cikin Allah yi annabawa mun yi annabawa sun zo a cikin zuriyarsu duk da muke da annabawa annabawa annabi Musa annabi Harun annabi Zakariya annabi Ilyas annabi Yahya annabi Dawud annabi Suleiman duk annabawan su mun sanya musu jagorori wanda suke shiryar da mutane da umarnin mu yace dan masabaru lokacin da suka yi hakuri dan shiryar da al'umma iya buƙatar hakuri akan tutarwa akan dagewa tabbas ashe Allah ka magana lokacin da suka yi hakuri can mun karanta wasu da Allah ba a saba ko ka yi haƙuri ga wanda abin da biyu baya shi da kuma ko da kaɗan shi ko da mu haka haka dawa take ya ce kenan kenan wa ja'alna minhum a'immatan muka sanya muka sanya jagorori daga cikin su ya haduna bi amrina suna shiryar da mutane da umarninmu lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinun kuma su masu yarda ne ba kokonto kanta suna masu yaqini game da ayoyin Allah inna rabbaka inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun
Allah ya ce inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamah haka ubangiji Allah shi ke yin hukunci ya bambanta mai gaskiya da mai ƙarya gobe kiyama yanwa wannan din ke shi ana rigima yadda manzanni suka yi a ce gaskiya wasu ce ƙarya wasu imani wannan suna daga sama ƙasa haka za a yi ta yi ana rigima masu bin gaskiya su bi masu ƙaryata su ƙaryata haka ake za a yi ta yi ba ta ƙarewa sai an koma ga Allah Allah zai hukumci ya ware mai gaskiya ya ware mai karya ya saka ma kowa sakamakon aiki shi amma gwagwarmaya tsakanin gaskiya da karya abin da ba shi da iyaka tashin kiyama Allah sama cikin na kwarai ya ce ina rabbaka lalle ubangijinka huwa ya fusilu bainahum yawmal qiyama shine zai hukunci ya rarraba tsakanin gobe kiyama fi ma kanu fi yaqtilfun cikin dukkan rigima da ake sabani da ake wannan ce kaza wannan ce kaza daidai ana dole rigima da ake karshe sai an koma ga Allah ya hukunci ga kowa
أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد لهم وش متاني masu ƙayatar da manzannin Allah ana suna ƙaryatawa wai shin bai bayyana ba gare su ba su gani ba kam a halaka na min qablihim min alqurun nawa ma'ana da yawa muka halakar da al'ummomi kahin su wanda kuma na abu ne wai ba wani abu da bane labari na nan takarda suna nan garin adawa iya nan na samudawa na nan a haram ta fir'auna tana nan duwan garuruwan namarud gidajen suna nan duk mai zuwa yau garuruwan ba wani wani labari ko a takarda ba suna nan garuruwan har yau irin kuma gidaje na alfahari abin wanda a yau ya yi ƙarfin aikin sun yi ku iya ginin da ƙarfin ginin wanda karanci baskin amurkawa a iraq na kasa sauka tarihi ka taimai mata kan shi baskin amurka babba ta iraq a sun yi ta a fadar namurud namurud har shi ka sauka don hanyar suka ta zanga-zanga yawan shaka da jirage ana ga zai bata wani gine-ginen da aka da tarihi nan suka yi bal inda fada da maru babban kwanakin gini shi gidajen suna nan hayar zaiwa samuda suna nan yau a cikin saudiya adawa suna nan a kan saudiya da yaman ɓangare a cikin yaman ko cikin a cikin wani wanda suna nan gidajen suna nan har yau wanda ya karanci abin tarihi da ake gudarwa akwai gidajen da na adawa ba a gansa ba da farko na an sha bincike amma mun karanta adawa kuma ka gidajen su hikimar Allah sai wajen mil nan san ko zai neman irin masu neman tarihi ana bincike lalle qur'ani ya karantar da mu a wannan karkarar aqaf akwai al'umma ta adawa da aka ina take kuma ya yi karin adawa a cikin gidan lokaci wallahi wanda aka godo aka filman wurin kayan a samu wurin wuri ne ka ce kudin sahara ce an kare ana rayuwa ana kai da kawo da mota sama a samansu ashe daula a garin garin iya kasa an kare an ci kasuwa an kare an marta da su kan ba taɓa ba duk girma adawa da isansu da jin kai wahi makarhi wahi bala'i an kare sun zama a saman gidajen ƙasar sahara tarihi wurin a sama ake rayuwa ake gada kawo gaba aka binciko garin wannan kamar da ke cin dare haka ne iya na yau ya wurin iya na yau ya zama gidan ya zama ta wurin kallo kallo wurin zuwa ziyara na masu neman tarihi suna nan ba wani labari suna nan Allah ce nawa muka halakar da al'ummomi kayan ku wanda kuma na al'ummomin ya mushu na fi masakinin ku da ake ma wa'azin wani masu kaitar da manzannin Allah ana kira su da ƙarya ce suna bi suna tahiya ta wa'innan garuruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu daga tabu ya biyo ta ta tabi ta wajen wajen garin samudawa tana yabi ita mai gaugawa mu wuce kawai na kuma sauran muna gaba wai wajen mu wuce ka tsaya ka tsaya a bata lokaci tana aka ga rijiyoyin su ga komin komi kayan aikin su ga tana samudawa yau sana gidan ya zama gidan tarihi a saudiya cewa ya ce kenan suna kuna tahiya a gidajensu ci inna fi zalika la ayatin wa'annan ganin wa'annan al'ummi da Allah halakal sai rayuwa sama da ta kuma Allah ya gama da su yau ya zama zamanto ayoyi ne ga masu imani ga masu hankali Allah shi afala yasma'un shi mutane ba sa ji wai ba sa ji wani wazin da ake kan ba sa ji mutane Allah kama cikin masu ji
awalam yaraw anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruz fa nukhriju bihi zar'a فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون نعم nan daga cikin ni'imar Allah subhanahu wataala gare mu yace shin mutane awalam yarau ba sa gani wani daga cikin ni'ima anna nasuqul ma ila al-ardi jurz ba sa gani da muke kora ruwa za a yi ruwa a wani wuri ƙorama ta kawo ruwa wani gari ba su san ba ma an yi ruwan kuma sai an wani wani ruwan ta wanda yake cikin cikin sahara ta gauna gulbi da yawa dam da yawa ba nan ba ka yi ruwan amma daga wani za a yi shigilo dubunnai ya gangara ya je kuma sai a wani shi ce ba ku gaba yadda muke kore ruwa zuwa ƙasa busassa wadda ba tsoro a cikinta da wannan ruwan fannukhruj bihi zar'an za mu huddo da shibka iri-iri ɗan wanda ya san yanayin sahara kuraje da ya san da makarama ya kun san dai kwamitakin sahara a can ba ruwa sama ake ba ba ruwa ake ba amma sai kowa noman rani an san ana ga maka abinda ake hudawa na noma kwamfutar ka kasai waye ka noma da miliyar ne ba miliyan ba miliyar ne abinda suke samu ya yi noman ku na hatsi da shinkafa hatsi da dawa Allah kun suka samu ya yi kudin nomanka na hatsi da dawa da wake da miliyan ne suka samu wallahi duk sarrafa a nijar gaba da suke wata sama ruwan ba ruwa ba ke yi ake a nuri Allah ko da shi Allah na yi guda kan kulu mun kana ga bagazan kilo wajen biyu ne sama tsakanin da ƙasa kilo biyu da bagazan dutsen bagazan kilo biyu ne saman shi ba mata ɗari ba kilo biyu ne tsakanin shi da ƙasa amma a can ba a nema ruwa a can noman rani yake ruwa ya hau ita can yi kuwa kai fiya eh can ruwa can ta haka ya bulaguro ka yi ban ruwa a sama kilo biyu ne wani ayyace da mutane dutse ne amma kuma kawo sama kuma gari ne sai ka yi bulaguro a sama amma allah ya tiyo ya kai musu ruwa sai yi kodatar ruwa kuna shi ƙasa eh sai yi numan su kamun kwamfutar da ta tasiri wasu kamun ko yan ƙasa Allah kenan yace kuna ga yadda muke koda ruwa cikin ƙasa wannan ruwa fa nukhrijul zara bi zara zamu dole shibka ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum wannan ruwan da Allah ke sabkarwa a wato da shibka iri daban-daban dabbobin ku su ci kuma dabbobin ku su sha ku ci abincin ku sha ruwa dabbobin ku su ci ku ku ci ku sha eh ta'akul minhu an'amuhum wa anfusuhum abinda Allah ke hutawa yace dabbobin su ci su ma kansu daga ciki za su ci afala yubsuru Allah ta ce mu da ba ta gani ne ce bi ce mun imamu Allah Allah sa masu gani da ji da da fa'inta kuma Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Первое, Барон.